أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine wato darasinmu na 206 kamar yadda 'yan uwa suka sani masu bibiyar mu muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'i hamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya mas'ala da zamu tashi akan ta mas'ala ce wato ta 140 wato da bakwai a cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa hal nujazi illa al kafur shin akwai wanda muke sakan kama in ba kafiri ba domin hal in ta zo tare da illa tana nufin hasr da kuma ma misali in ta zo ma domin nan ita ba ma'ana ma ne ita hal ita ma ma din in ta zo da illa tana nufin al hasr duk da yake tana nufin shamakancewa wani lokacin ya zama to shamakancewa wanda ba za a ƙara wani abu ba sai ta zamanto haƙiƙiya kenan wani lokaci kuma wato ko mu ce haƙiƙi kasar haƙiƙi ko hasar haƙiƙi ko kuma wani lokacin ta zamanto sha makan cewa ce idafiyya ghaira haƙiƙiya ana iya ƙara wani abu to idan muka duba wa hal nujazi illa al kafur shin akwai wanda zamu sakan kama in ba wato wanda yake kafiri ba Hafsa da Hamza da Kisa'i da Khalaf da Yaqub sun karanta wa hal nujazi sauran kuma sun karanta wa hal yujaza illa al kafur shin akwai wanda za a sakan kama in ba kafiri ba to nan yujaza ina fata an fahimce ni ina nufin shin akwai wanda za a sakan kama in ba kafiri ba nujazi qira'ata waɗannan wato Hafsa da Hamza da Kisa'i da Khalaf da Yaqub shin akwai wanda za mu sakan kama kaga waccan qira'a ta jamhur ta nuna wato yujaza in an ce jamhur ana nufin wato ba wai sunan waɗansu bane a mafi yawancin ƙurra a gaya da suka karanta yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan ya ce jamhur mafi yawanci tana yi wani ya zamanto cikin jamhur a wani lokaci wani lokacin kuma ka gane shi ba cikin jamhur ba yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci me ake son a ce to amma kira'a wannan da ta ce nujazi tana nufin wanda wahal nujazi akwai wanda za mu sakan kama an gane ko to in an ka ce wahal yujaza illal kafuru don ma za a yi mara'un amma wahal nujazi illal kafura sai a yi mara'un wato fatha a rubutu haka zai kasance don saboda ɗalibin ilimi ya san zai iya bambantuwa to nan ya zama tonu jaji musu Allah ba wanda za mu sakan kama illal kafur sai kafiri nunun litta azimi ce tana nuna girmamawa ba tana nufin akwai Allah daban-daban ba sannan istithna'i wanga wa hal yujaza illal kafur ko wa hal yujazi illal kafur istithna'i da suke kira mufarragh mufarragh wanda kawai illa din zuwa ta yi ba wai wani abu za ta karawa ba wato wajen i'rabi kawai cire ta idza sai ai i'rabi shine mufarragh ka karanta shi wato a cikin littattafai wato na nahau kenan to kenan waccan kira'a ta nuna ba wanda za a sakan kama to wa zai yi sakamakon wannan kira'a ta nujazi sai ta fassara wanda zai yi sakamakon shine Allah subhanahu wataala kuma annunu litta'zim to malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja ala kiltal qira'ataini akan qira'a guda biyu qira'ati dhammil ya'i qira'a wadda ta yi ma ya'un dhamma ma fathi zai tare da zayun wato fatha mabniyan lil maf'ul a matsayin fi'ili wanda an gina shi ba a kawo fa'ili wanda ya aikin amma an kawo wanda aikin ya afko akan sa shine mabniyan lil maf'ul yujaza malam yace ma rafa'il kafur gashi malam malam ya kawo shi ayi ma kafur wato raf'a ala annahu na'ibul fa'ili cewa shine na'ibin fa'ili kenan yujazal kafur wa hal yujaza illa kafur wa qira'atu nujazi qira'a kuma ta nujazi bi dhammin nuni wanda za a yi manunun dhamma wa kasri zai a yi mazayun kasra mabniyan lil fa'il wanda kuma an gina ta ne akan fa'ili ma'ana an faɗi wanda ya aikin ma'a nasbil kafur kenan ma'a nasbi za a yi nasba da kalma ta al kafur ala annahu maf'ulun bihi cewa shine maf'ulun bihi an gane ko to kenan yace eh tadullu ala khususil jazai wannan aya kamar tana nuna cewa za a keɓance yin sakamako bil mubalighina ga waɗanda sun kai matuƙa fil kufri a cikin kafirci shi abinda wato an kace malin yace to waqad ja'at ayatun ukhra waɗansu ayoyi sun zo tadullu ala umumil jazai wanda suke nuna sakamako zai haɗi kowa da kowa ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah misali kenan wanda ya aikata gurgurdon zarra na alkhairi zai ganshi kiyan ko ba sai wanda yake ya kasance ba wato ya kai matuƙa cikin kafirci wal jawabu amsa an hada daga wannan min thalathati awjuhin amsa akwai fuska guda uku da malamai suka faɗa al awwalu na farko annal ma'ana abinda ake nufi ma nujazi hajal jaza ash-shadid ba wanda za mu yi ma wannan sakamako mai tsanani al musta'sila wanda yake wato na hallak mummunan hallakarwa domin istasala daga al'asul ne asalin abu istasala ya zumbuje shi tun daga asalin sa to istasala kamar azaba ne wanda ya kai makura illal mubalagh ko ko abin da ya kai makura to nan tunda ana zance azaba sai an kace azaba wanda ta kai makura illal mubaligha fil kufran sai wanda ya kai matuƙa cikin kafirci tunda kafirci mataki mataki na shi yasa wutar jahannama ita ma mataki mataki ce shi ma imani mataki mataki ne shi yasa aljanna ta zamanto mataki mataki wani yafi wani الثاني waɗansu malamai suka ce a amsar da suka bayar anna ma yuf'alu bi ghairi al-kafiri min al-jazai abinda ake aikatawa ga wanda ba kafiri bane na sakamako laysa iqaban fil haqiqati ba azaba bace a haƙiƙani li'annahu tathhirun yana matsayin tsarkakewa wa tamhisun da tacewa gare shi za a kai shi wuta ne a babbaka shi musulmi mai sabo a aqida ta ahli sunna wal jama'a a fitar da shi kenan wannan ba azaba bace tsarkake shi akai daga zanuban da ya aikata Allah kai mu da tsari الثالث abu na uku. annahu la yujaza bi jami'il a'mali ba wanda za a sakan kama ga dukkan ayyukan da ya aikata ma al munaqashati tamma tare da munakasha a bincike ayyukan shi asalin munakasha shine tattaunawa shi yasa za ku ga idan mutum yayi bincike na jami'a zai fita na karshen jami'a ko bincike na masters ko bincike na doctor ana mishi wato munakasha za a tattauna da shi to amma nan ana iya nufin wato bincike na karshe domin ita ma wannan tattaunawa ai kamar matsayin bincike ne na aikin da ka rubuta na binciken da ka yi malam yace to ma al munakashatu tamma tare da bincike na kokok illa al kafir sai kafiri shi dai ne za a yi ma irin wannan wa yadullu li hadha malam yace abin da yake nuna wannan qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam man nuqisha hisaba duk wanda an kai mamuna kashin hisabi aka wato aka bincike shi a cikin ayyukansa gaba daya faqad halak haqiqa ya halaka gari ko mai tahqiqin wannan littafi a namba ta biyu yace akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan a hadisi na 103 wa muslim da imam muslim hadisi na 2876 min hadisi aisha radiyallahu anha daga hadisin ummul mu'minin aisha radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin wa an as-sahabati ajma'in wattabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin malam yace wa annahu kuma yadda al'amarin yake lamma sa'alatu aisha lokacin da aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam radiyallahu anha an qaulihi ta'ala daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa sawfa yuhasabu hisaban yasira kidan mumini za a yi masa hisabi mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masrura zai koma zuwa ga iyalinsa wato iyallansa masruran yana mai farin ciki suratul inshiqaq aya ta 8 da ta 9 qala laha sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da ita zalika al-ard wannan dan ardu da dan bijirwa ne da ayi da sunan sauran ayyuka ba hisabi ba wa bayyana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da hagare ta cewa annaman nuqishan hisab duk wanda an mishi munakasha ta hisabi aka bude ayyukansa gaba dai la budda an yahlik to tabbas sai ya halaka Allah kai mu sani to wannan shi ne abinda shi malam ya kawo karkashin wato wato wannan mas'ala din to amma idan muka duba mai tahqiqin wannan littafi sai ya kawo namba ta uku a wannan taba'a da take hannuna ta wato taba'a ta kursi abin nan kursiyul qur'an karim wa ulumihi ta jami'at malik saud ya kawo nan batiri shi ahmad muhammad bin ahmad bin muhammad muhammad badawi yake cewa a nan batiri in ka diba na namba ta uku wa fil jam'i wujuhun ukhra a cikin wannan wato taujihin wannan aya da za a haɗa ma'anoninta da sauran waccan ayar akwai wasu wato hanyoyi da aka bi akwai wasu amsoshi da malamai suka bayar min ha yace daga ciki ma qala hul farra abinda shi imamul farra ya kawo shi a cikin fil ma'anil qur'an a cikin littafin shi na ma'anil qur'an yaqulu al qa'il kaifa khassa al kafuru bil mujaza wani zai iya cewa ya an kai an ka kebance wanda ya kai matuƙa ga kafirci bil mujazati da sakamako wal mujazatu shi ko sakamako lil kafiri zai tabbata ga kafiri walil muslimi kuma ga musulmi wa kulli wahidin da kowa da kowa ma fa yuqalu za a ce in jazainahu kenan inna jazainahu bi manzilati kafa'nahu inna inna jazainahu bi manzilati kafa'nahu kenan inna kalima ta jazainahu mun sakan kamishi bi manzilati kafa'nahu kaman mun bashi sakamako ne wasayyi'atu lil kafiri bi mithliha shi ko kafiri in ya aikata mummuna za a ba shi daidai da mummuna ne wa ammal mu'min amma shi mumini fa yujza za a sakan ka mishi li'annahu yuzadu wato za a ƙara mishi wa yutafaddalu alaihi za a yi masa wato ƙari kenan dadi kenan wala yujza ba za a sakan ka mishi ba kenan shi kafiri shine za a yi masa sakamako shi mumini za a yi mishi sakamako ne da ƙari shi yasa an ka ce wa hal nujazi illal kafur wa qad yuqalu wani kuma zai iya cewa jazaitu fi ma'ana jazaitu jazaitu wannan kai matuƙa ne wajen wato ba da sakamako domin ana cewa jazahu to an ƙara alif galibi a ziyada ta dullo ala ziyada fil ma'ana in an ƙara harafi yana nuna an ƙara ma'ana duk da yake wani lokacin sun kace ana iya samun shazi haruffa su yawa waɗansu zamanto kaɗan amma yan kaɗan sun fi ƙarfin ma'ana wannan kuma suna kawo shi ne wajen malik da malik suna nufin malik ya fi malik ƙarfin ma'ana kamar yadda waɗansu suka ce malam ya ce to za a iya cewa jazaitu fi ma'ana jazaitu duk ana iya faɗa a ce to duk ma'anar su ɗaya wani na iya ce haka illa annal ma'ana sai dai ma'ana fi abyanil kalami a zance magana mafi fitowa a fili alama wasaftu laka akan abin da siffanta maka ala tara annahu qad qala baka cewa Allah subhanahu ta'ala ce ba zalika jazainahum an gane ko wannan shine abin da mun ka saka kanka musu suratu saba aya ta 17 kenan walam yaqul jazainahum bai ce mun saka kanka musu bai kawo fi'i na jaza ba sai kawo jazainahum kenan yana son ya nuna maka cewa akwai bambanci tsakanin ma'anarsu kinan jaza ya fi ƙarfin ma'ana waƙad sumi'at an ji kenan laraba suna cewa jazaitu fi ma'ana jazaitu laraba suna iya cewa jazaitu ce jazaitu cikin wurin kowanne su aza shi wani wurin wani duk da yake ana ganin shi jaza ya fi ƙarfin ma'ana wahiya mislu kuma kamar irin kalima ta aqabtu wa aqabtu in ka ce aqabtu nayi masa uquba aqabtu nayi masa uquba to alfi'lu minka wahdaka kuma daga wajen ka ne domin nan ba wai ana nufin ba kayi mai ukuba yayi ma ukuba a kabto a ana nufin kai kadai ne kai masa ukuba duk da yake galibi fa'a ne na nufin abu ya fito daga wuri guda biyu malam yace to wa bina'uha bina'un ta yadda an ka gina wannan kalima in an faɗi wato wazanin ta kenan ya ani fa'altu ala an taf'ala wa yuf'ala bika kenan asalin ta taf'ala ka aikata wa yuf'ala bika kai ma an yi maka kenan an yi maka ne ka sa kanka amma wani lokacin tana iya fita to da ya ce nujazi bai ce najizi ba kina sai nuna cewa nan nujazi kamar sakamako ne na kafiri kafiri ya yi mummuna an musanya masa da mummuna kenan shi mumini bai shiga ciki domin shi zai yi mai kyau ne sai a yi masa mai kyau kuma a ƙara masa da mafi kyau kenan shi bai shiga ciki don haka kenan sai zamanto sakamako na daidai da daidai ya shafi kafirai shi yasa wannan ayar waɗansu malamai sun ka tafi akan wannan ma'ana sannan mai tahqiqin wannan littafi ya ce wa qala zamakhshari zamakhshari ya ce fi tafsiri a cikin tafsirin sana al-kashaf wanda yake dan aqidar mu'tazila ne ba a doka aqida gare sa amma wajen balaga yayi fice idan ba balagar ba ta karkata zuwa ga aqidar sa wato yana da ra'ayuka wanda suke suna da karfi a cikin ilimin balaga malam yace kila za a ce kenan shi jamakhshari yace kila wa hal yujaza illa al-kafur shin akwai wanda za a sakan kama in ba kafiri ba bi ma'ana wa hal yu'aqabu shin akwai wanda za a yi ma uquba وهو الوجه الصحيح يتي حسكا ce wanda take ingantatta ta bayani walaysa liqa'ilin an yaqula bai dace ba kuma bai kamar bayyuwa ga wani yazo ya ci lima qila dan mi an ka ce wa hal yujaza illa al kafu shin akwai wanda za a sakan kama in ba kafiri ba a waccan qira'a ko kuma wahal nujaji akwai ta ala ikhtisasil kafuri bil jaza'i wani zai ce a'a ikhtisasil kafuri wato bil jaza'i kamar sakamako ya keɓanta ne ga kafiri wal jaza'u ammun lil kafir wa lil mu'min alhali ko sakamako ya haɗe kafiri da mumini li'annahu lam yurid jaza'al am bayan rufin sakamakon sakamako na kowa da kowa wa inna ma arada al khas nan yana nufin sakamako ne wanda ya keɓanta wa huwa al ita ce ta azaba sakamako na azaba yake nufi bal la yajuzu an yurada al umum bai halatta ba ma ana nufin dukkan sakamako walaysa bi mawdi'ihi domin ba wurin sa bane ala tara annaka law kaman ma'ana wannan kalma ba wurin ta bane ala tara annaka law qulta baka gani ba idan kace jazainahum bima kafaru mun sakan ka musu saboda butulciyar sun kai ko kafirciyar su kai wa hal yujaza illa al kafiru wal mu'min kuma akwai wanda ake sakan kama in ba kafiri da mu'mini ba lam yasih lam yasihha wannan magana ba ta yi daidai ba wa lam yu'adda kalaman bai da mutuwa magana domin nan abin da yake son ya ce na ana magana ne kan kafirai to kiran gomi ya kawo zancen mu'minai tunda nan ana nufin zalika jazainahum bima kafaru mun saka ka musu ne saboda mutunci da sun kai to wa hal nujazi illa al-kafu ba wanda zamu ma sakamako ko in ba kafiri ba ana in ba wanda ya aikata muna ba ba wanda zamu ma irin wannan sakamako kina sai zaman tona ana magana ne kan wani sakamako khas shi yasa ba dole bane sai an kawo irin wancan wato irin wannan tunda ba a zancen mu'minnai shi yasa sai an kai wannan wadansu malamai sun tafi akan wannan to kenan kuma nan sai mu gane cewa da an ka ce wa hal mujazi illa al kafur ba yana nufin wanda ya butulce ba mummunan butulci shi kadai za a yi masa sakamako a'a hadda wanda ya aikata kafirci ko da bai yi zamanto babban kafiri ba yana da nashi irin sakamako shi yasa mun ka ce wata ta zamanto mataki mataki kenan sakamakon ta haka ita ma aljanna ai mataki mataki ce wani yafi wani saboda karfin imanin sa da kuma wato karamin aikin da ya gabata to wannan shi ne abin da shi mai tahqiqin wannan littafi ya kawo kenan mutum ya diba karkashin hamish wato karkashin littafi rubutu zai ga wato wannan bayani to wannan shine bayani karshe kan wannan mas'ala da malam ya kawo wato a ayata wato 17 eh mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 900 wato da ɗai kenan a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abubakar bin Abdul Qadir Ar-Razi Malik yace fa in qila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ce qulidu alladhina za'amtum min dunillah ku kira waɗanda kuke riyawa ku an imazaman suka ce riyawa za'amtum ma'ana waɗanda kunka ce kunka kira yadda cewa wato min dunillah ku kira su ai alladhina za'amtumuhum alihatan wadanda kun kai riya cewa su abin bauta ne min dunillahi kuma bayan Allah koko ana iya hada ibada su tare da ta Allah ma annal mushrikin tare cewa su mushrikai ma za'amu ghairallahi ilahan dunallah busu yi riya cewa ba ghairallahi ilahan busu ce ba wani Allah shine abin bauta dunallahi ba da Allah ba bal ma Allahi sun ce a'a ana bauta musu ne tare da Allah ala wajhi sharika akan a hada su ya an ce sharika a cikin larabcin zamani ana nufin kamfani ko societe da faransanci ina fata an fahimci ni to na ana nufin dai a hada tun da societe galibi mutane da su hada su yi wani aiki ko ko su sanya jarin su don saboda wani kasuwanci na neman riba to yanzu ya za a yi da wannan malam yace kulna za mu ce annasu shi nassi la yadullu ala za'mihim ba yana nuna kirayarwar da suka yi ba ko karyar da suka yi an gane ko hasral alihati cewa kamar sun sha makance abin bauta fi ghairillahi a cikin wani Allah nassan karara bal yuhimu zalika kar cikin nassi kana ganin kamar abin haka zaka yi zaton kamar haka ne walau dalla da nassi ya nuna wannan ana so nufin a bauta ma wani Allah a bar Allah ba wai a bauta ma wani Allah tare da Allah ba to da haka da sun ya nuna fa na qulu sai mu ce fihi taqdimun wa ta'khirun to akwai gabatarwa akwai jinkirtawa taqdiruhu to abinda za a kaddara a cikin magana ud'ul ladina min dunillahi za'amtum annahum shuraka lillah kinan ku kira waɗanda kuka riya cewa wato ud'ul ladina min dunillahi ku kira waɗanda kuma bayan Allah za'amtum waɗanda kun riya cewa annahum shuraka lillah su abin tarayya ne ga Allah wannan shine abin da malaka kawo kinan ya tafi cewa akwai at-taqdim wa at-ta'khir kamar yadda imamu suyuti a cikin al'itqan fi ulumil qur'an ya keɓe babi akan muqaddamul qur'an wa mu'akhkhiru ko mu'akhkharu kenan dalibin ilimi zai kuma ya ga irin wannan domin akwai shi kuma babi ne mai fadi at taqdim wat ta'khir cikin alqur'ani da kuma cikin nasoshi da ma cikin yaren larabci kuma balagatu taqdim wat ta'khir fil qur'an al-karim babi ne mai fadi da kuma asbabuhu da anwa'uhu da kuma alhikam a cikin wannan bincike ne mai yawa dalibin ilimi zai yi bincike akan wannan mas'ala to wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan mas'ala amma za mu iya ƙara cewa cikin kafirai su mushrikai sun bauta ma wani Allah tare da Allah kuma cikin mushrikai akwai da babu su da akwai Allah ba kawai suna bauta ma sarran su ne suna bauta ma wato sarran su da kuma cewa babu Allah wato dabi'a ce take canzawa kenan su waɗanda musu mayar ma akwai Allah ba dabi'a ce suke bauta ma akwai wani nau'i da kafirin da bai yarda akwai Allah ba ina fata an fahimci kenan sai mun yi hattara akwai wanda suna bauta ma Allah tare da wani Allah wasu kuma suna bauta ma wato dabi'a ne suna cewa ita ce Allah din bu su yarda akwai ma wani Allah ba kuma bayan Allah da suke bauta ma yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci kafirai nau'i ne daban-daban wallahu ta'ala alam to wannan shine abinda malam ya kawo karkashin wannan mas'ala to amma abinda zamu ƙara a karkashin wannan mas'ala nan qulidu alladhina za'amtum min dunillah kama an ce su kirayi wani Allah to kaga kiran wani Allah kuma shirka ne to ya za a yi kuma a ce Allah yayi umurni da ayi shirka kaga ko Allah ai bai umurni ayi shirka ba ina fata an fahimci a sannan kuma alladhina nan yana daukar alladhina na abu ne mai hankali to yasa an kace qulidu alladhina za'amtum ko da yake wasu qur'a suna karanta qulidu alladhina yana da kyau dalibin ilimi ya san akwai wannan kada ya je ya ji wani ya karanta da kasra yace to kakana an kai hakan ga a'a ba matsala bane in dan kira'o'i suka bambanta to abubuwa suna iya bambanta dan wani dalibin ilimi zaka iske in ya iske an karanta ba abin da ya sani ba zai zabure ce a'a abu kaza ba haka yake ba ko kuma abu kaza haka yake idan muka duba qulidu alladhina za'amtum min dunillah asim da hamza da kuma yakubu sun karanta quli da ulladina za'amtum sauran qura sun karanta qulu da ulladina kidan ya kamata dalibin ilimi ya san wannan to alladina nan yana iya daukar gumakan su saboda sun yi itiqadin suna amfanin su suna iya biya musu wata bukata ma'ana kamar sun yi musu mu'amala irin ta abin da yake da amfani ko yake abin nan ko da ba sa yi to shi yasa zan ce alladina ko kuma da ba abubuwan da ake kira wadanda ba Allah ba wanda ake bauta ba ana bauta ma mutattu ana bauta ma mala'iku ana bauta ma annabawa duk da yake su annabawa ba su yarda bauta musu ba mala'iku ba su yarda ba bayan Allah bayan Allah na gari wanda sun ka abin nan wasu ba su yi wasiyar da abota musu kuma su yadda abota musu ba amma waɗansu kuma su sun yadda abota musu kuma sun mutu akan wannan akida kaga suna cikin bala'i to kenan waɗanda ake bauta ma dinnan wanda ba Allah ba sai an ka hada da wanda yake mai hankali kenan yanzu da gumaka sai an ka ce allazina za'amtum min dunillah ya kamata mu fahimci wannan abu na gaba wanda za mu ƙara da yace qulidu allazina za'amtum min dunillah kamar ya musu umurni da su saba ma Allah ka kuma su yi shirka tunda an ce ud'u ku kira su to kira kaba qur'ani ya ce ayi shirka a'a nan umurni nan al'amru littahaddi kamar umarni ne na tahaddi na kalubalanta ku kira su in za su iya za su iya amfani ku su amfani ku shine abin da ake nufi kaka ce qur'ani ya ce ana iya yin shirka wallahu ta'ala a'lam to yan uwa musulmi ina ganin zamu je mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 902 malam yake cewa fa in kila idan an kace ma ma'anar tashkiki menene ma'anar shakka kamar abin da zai kawo shakka fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin wa inna mu mu musulmi kenan aw iyyakum ko ku kafirai la ala hudan akwai wanda yake akan shari'a tabbas akan shari'a aw fi dhalalin mubin akwai wanda kuma yana cikin bata wanda take bayyananna to haka kenan nan kamar manzo yana shakka yana akan gaskiya alhali ko ya tabbatar da shi ne akan gaskiya kuma su kafirai sun yi akan bata to ya an kai aka kawo wannan malam ya ce kulna za mu ce ƙila waɗansu malamai sun kace inna au kalima ta au huna anan bi ma'anar wawi tana nufin wawu fil mawdi aini auri biyu wa inna an gane ko wa iyyakum kenan ba wa inna au iyyakum ba la ala hudan wa fi dalalin mubin sai zaman to wa inna mu wa iyyakum da ku to la ala hudan mu din da aka fara magana kan muna akan shari'a wa fi dalalin mubin ku kuma kuna a cikin bata kenan sai zaman to bi ma'ana au wato tana da ma'anoni daban-daban ka kuma cikin littafin luga kaga au ma'ana nawa take dauka kuma ka diba cikin littafin adabul bahthi wal munazara na Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin a farkon muqaddima ya kawo ta yadda ma a cikin ilimi na tattaunawa ilmul munazara ake ganin ta akwai mani'atu jam'in wa khulun akwai ja'idatu jam'in wa khulun da sauransu da ya kawo bayanai dalibin ilimi zai iya dubawa malam yace to fa yasirul ma'ana sai ma'ana ta kasance nahnu alal huda mu akan shiriya muke in an fassara au bi ma'anar wawu wa antum kun kuma fi dalal kuna bata wa qila wadansu malamai suka ce ma'ana hu abinda ake nufi wa inna ladalluna aw muhtaduna mu ko dai mu kasance batattu ko shiryayyu wa innakum lakadhalika kuma kama haka malam yace to wa huwa min at-ta'rid bi dalalihim wannan kama ana son ayi jirwaye ne mai kamar wanka shine ta'rid asalin al-'ard shine gefen abu ma'ana baka tafi kai tsaye ba sai ka dan kai kai ta inji malam Bahaushe to nan minat ta'rid kamar jirwaye ne da kamar wanka bi dalalihim ma'ana a nuna bata su a kaikaice kama ya qulu ar-rajul li sahibi kamar yadda mutum yake ce ma abokinsa nan ba dole ba sai aboki kamar abokin tattaunawa ma idza arada takdhibahu idan yana son ya ƙaryata shi sai ya ce wallahi na rantse da Allah inna ahadana lakadhibun dai daga cikin mu makaryaci ne wa ya'ni bihi sahibahu yana nufin kai makareci ne amma bai so ya ce kai makareci ne sai ce ɗaya daga cikin mu makareci ne ko yayi ƙarya kenan lakadibun makareci ne a wani lokacin kuma ba ta'aridi bane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an kai li'ani yake cewa Allah ya san ɗaya daga cikin ku makareci ne to nan ba ta'aridi bane tunda ba a san wane ne makarecin daga cikin su ba ina fata an fahimce ni wanda kuma yana daga cikin dalilan gaibi wanda suke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibi ba domin da ya san gaibi da baya buƙatar ya ce ɗaya daga cikin su makareci ne wallahu ta'ala a'lam bai san gaibi ba sai wanda Allah ya sanar da shi wato al-ghaibul mutlaq da al-ghaibul muqayyad dalibin ilimi ya kamata ya hattara to mas'alar da zamu tashi akan ta ta gaba wato sai mas'ala ta 903 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qalatil malaika alaihimus salam ya akai mala'iku suka ce aminci Allah ya tabbata a gare su fi haƙƙin mushriki na game da abin da ya shafi mushrikai na ma'anar su cikin haƙƙin mushrikai ba abin da ya shafi wato mushrikai kenan bal kanu ya'buduna al-jinn sai mala'iku da Allah zai tayar da su ranar tashin alkiyama domin Allah subhanahu wataala ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ika ko kuma akwai qira'a wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ika imamu hafs da imamu yaqub sun karanta wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu kaga nan uslubul ghaiba ne kamar ana bada labari kuma wannan ya zama to akan naski kamar tsari ɗaya ne kenan wato domin inda Allah subhanahu wataala ke cewa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh duk abin da kuka bayar wato na alkhairi kenan wanda kuma kun yi shi don Allah Allah ya karba Allah ne zai mai mai ma'ana zai ba ku sakamakon shi ninkin ba ninkin ya ba ku ridin shi a duniya in ya gada ma kuma ya ba ku albarka kuma lahira kuma ya ba ku sakamako wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairi masu arzikawa to kana ana bada labarin shi sai aka ce wa yawma yahshuruhum a tuna ranar da Allah subhanahu wataala zai taro su a wannan kira'a ta Hafsa da Yaqub thumma yaqulu lil mala'ika sannan Allah ya ce da mala'iku kaga uslubin guda ne amma wa yawma nahshuruhum jami'an sun mana ƙulu lil mala'ikaci nan kuma wato ana magana ne kan uslubi na wato al-khitab kenan domin da ya ce wa yau mana shurhun a kira'a ta wadda ba ta hafsu ba ba ta yaƙub ba ranar da za mu taro su kinan nan ya kuma uslubul iltifat kamar ya juya ana magana da uslubi na wanda baya nan sai an ka koma na uslubi wanda yana nan ranar da musu Allah za mu tayar da su annun huna lit ta'zim tana nuna girmamawa ba tana nufin akwai alloli daban-daban ba domin Allah guda ne innamallahu ilahun wahid an gane ko wa yawma nahshuruhum ranar za mu taro su jami'an gaba ɗaya sun mana ƙulu sannan za mu ci a ƙira'a wadda ba ta hafsu ba ta yaƙo ba na an yi iltifati kiran nan kamar ana magana ne da usulubin wanda baya nan sai an ka dawo da usulubin wanda yana nan domin ba a cewa Allah yana nan ko baya nan ba mu su mai amfani da wannan usulubi don abin in an danganta shi zuwa ga Allah ba a cewa Allah yana nan yanzu ko ko babu Allah nan amma sai mu ce usulubi na khitabi na larabci to ya an kai da an ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an ko wa yawma yahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ika ko thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun yanzu waɗannan ku ne sun kasance suna bautawa kenan za a ce mala'iku za a ce da mala'iku wannan qalu subhanak sai mala'iku su ce tsarki ya tabbatar maka anta waliyuna min dunihim Allah kai ne majibincin lamarin su majibincin lamarin mu ba su ba ka san duk abin da yake gudana bal kanu ya'buduna aljin sai sun kace suna bauta ma aljanni ina fata an fahimci ne kenan suna bauta ma aljannu suna bauta ma shaidanu da wanda ya bi boka shi bokan yana mu'amala ne da aljannu da dai sauransu almuhimmu dai suna bauta ma wani Allah aljannu ne suke bauta ma kuma wannan qira'a ta yahshuruhum thumma yaqulu kaga ta fassara maka cewa Allah subhanahu wataala kadai ake nufi domin naqulu din za ta nuna maka litta'zim ne domin waccan qira'a ta yaqulu ta nuna wato Allah guda ne yace qulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi malam yace walam yunqal ba a cira to ba ko ba a riwaito ba an ahadin min mushrikina daga ɗaya daga cikin mushrikai annahu abad aljanna cewa ya bauta ba aljannu to wannan kuma ba tabbas bane ba a cewa ba a samu wanda ya wanda ya bauta ba aljanni ba an gane ko domin ana bauta ma aljannu masu yin shirka suna bauta ma aljannu ne qulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi kanu yuti'una shayatin suna mashaydanu biyayya fi ma ya amurunahum bihi game da abin da suka umurta su da shi min ibadati min ibadatina na yi muna ibada ma'ana kenan shaidanu ne ke cewa ana iya bauta ma mala'iku sai su su je su bauta ma mala'iku aksaruhum bihim mu'minun da yawan su kafiran sun yi imani ne an gane ko da abin da su aljannu suka faɗa musu na sabota ma mala'iku ai aksarul mushrikina mafi yawancin mushrikai musaddiquna bi shayatin suna gaskata shedanu fi ma yukhbirunahum bihi game da abin da suke ba su labari min al-kadhib na ƙarya ala anna al-mala'ikata banatullah cewa mala'iku ya'ya ne na Allah ta'ala Allahu an zalik Allah ya dauka daga wannan fal muradu bil jin abinda ake nufi da aljannu ash-shayatin shedanu aljannu to wannan ai babu matsala dama ai aljannu na gari tunda akwai mu'minai daga cikin su su sai da abota musu wasu abota ma Allah ne suka ce wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada sannan wanda ya bi bokan da yake bota ma aljannu ai ya bota ma bokan ne kuma ya bota ma shedanin aljannu kenan nan babu wata matsala ko an ce ya bota ma aljanni ko babu to an ka ce ya bota ma babu wani matsala fir'auna ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya nada kan sha Allah ai kuma su bota ma mutum ma ina fata an fahimce ni to dan haka dai akwai wanda suke bota ma aljannu na ana nufin shedanun aljannu shine abin da ake nufi ko kuma an bauta ma aljannu don tsoron su amma su busu yadda da wannan ba kamar yadda an ka bauta ma wadansu mutane kuma busu kuma busu yadda abota musu ba an bauta ma annabi Isa amma ba cikin ya yadda ba kinan don haka ba wani abin wato mamaki a ce an bauta ma wato aljannu to wannan shi ne abin da malam ya kawo don saboda a fahimci abin da ake nufi to me yasa mala'iku sun kai inkari bayan an bauta musu saboda sun rufin ba da izinin su an kai ba shi kenan magana ta rige ta kare sun dauki abin daga gare su la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun gashi nan dai ayoyi daban-daban da suke nuna mala'iku wato ba sa saba ma Allah to wannan shi ne abin da malamin ya kawo karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam yan uwa musulmi yanzu zamu dawo a mas'ala ta 148 a cikin 148 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab malin yace qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul ma sa'altukum min ajrin kace duk abin da na tambaye ku na lada fa huwa lakum to na ku ne ma'ana duk abin da na tambaye ku na dukiya da za a kawo to cikin aikin addini za a saka ta ba wai dan amfanin kaina bane nake son in gina kaina ko in gina al'ummata ko in gina yan uwana ko in gina kabilata in ajriya illa ala Allah lada ta tana wajen Allah subhanahu wataala tana gun Allah ba a ce ala Allah saman Allah don malamai suke cewa la yajuzu listila'u ala Allah la haqiqatan wala majazan bai halatta ba a ce wani abu yana saman Allah ko haqiqani ko a majazi ba zai yiwa ba ina fata an fice sai dai a larabce ana iya cewa al'ajru ala kaza ma'ana gun Allah yake Allah ne kuma ya wajabta maka shi kuma ba a cewa da a aqida ya zan wajibi akan Allah an gane ko a'a abu ne wanda Allah ya ɗaukan makansa zai yi zai cika shi ma'ana ba a cewa wajibi ne akan Allah don ba abin da ke wajibi amma tun da Allah ya ce zai bayar kuma zai cika alkawali Allah zai cika alkawali ina fata an fahimce ni sai mun fahimci wannan domin ala galibi tana nuna abu ya lazimce ka kamar ya zama to wajibi akan ka kamar yadda abin da yake saman ka ya zama to kamar wajibi ne kiran kuma abin da yake saman ka kamar kana jin nauyin sa to kamar haka ne alkawalin da ka dauka abu ne wanda yake mai nauyi ina fata an fahimce ni to malin yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu tana nuna ala annahu sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi la yasalu ummatahu ajran baya tambaya al'ummar sa wata lada ala tablighi ma ja'ahum bihi akan sako isar da sakon Allah wanda yazo musu da shi min khairid dunya wal akhirah na alkhairin duniya da lahira ونظيرها تمكر إلى ونا آية قوله تعالى فضل الله سبحانه وتعالى قل ما سألت قل ما أسألكم عليه من أجر كتي بانا تنبيه قوة لادا وما أنا من المتكلفين نيبات بان كسن تبت كم ماسو واتو مسعى مكانشي an gane ko ban kasance mai wato dorawa ba abinda ba za ku iya dauka ba abinda nizo muku shi abu ne mai sauki koko ni ba mai cinastawa ne gare ku ba dole sai kun yi imani wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala am tas'aluhum ajran shin kana tambaye su ne wata lada nan musu ne Allah yake yi fahim min maghramin musqarun shin su daga wani maghram kamar a ce tara ce musqaruna wanda anka nauya musu abinda anka aza musu dole sai sun dauke shi maghrab abinda malaman zo da shi kira wato maghrab abinda an dora maka shi ka karai ka karta ba gaira ba sabat ko ba gaira ba dalili fi suratul tur a cikin suratul tur wal qalam da cikin suratu wato al qalam wannan aya ta zo fahum min maghramin musqalun kenan sai ya zamanto ayoyin da za su zo bayan su ne za su bambanta su cikin suratul tur aya ta 40 cikin suratul qalam aya ta 46 mai tahqiqin wannan littafi ya sa alama kenan tana yiwa kamar shine ya ƙara fadar inda aya take shi mallan kawai ya ce suratul tur wal qalam wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala inji shi malam mai littafi qul ma as'alukum alayhi min ajrin ka ce ba na tambaye ko ta lada illa man sha'a an yattakhidha ila rabbih sabila sai wanda ya so ya kama hanya zuwa ga ubangiji shi wanda ya so ya kama hanya zuwa ga ubangiji wannan ai ba lada ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallam domin in ka bi Allah kai imani kai ne zaka samu lada abinda wato Allah zai baka sakamakon abinda Allah zai baka suratul furqan aya ta 57 wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wataala qul la as'alukum alayhi ajra kace ba na tambaye ku wata lada in huwa illa dhikra lil alamin shi alqur'ani dhikra ne ba dhikrun ba ai hatta in huwa illa dhikrun lil alamin cikin suratul takwir nan kuma in huwa illa dhikra lil alamin a cikin wato suratul an'am aya wato ta 90 sannan kuma a cikin suratul yusuf ma akwai wa ma tas'aluhum alayhi min ajr in huwa illa dhikrun lil alamin kinan yusuf dhikrun ne ita ma ina fata an fahimci ni yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan kuma mai hadda alqur'ani ya rike don kada ya rinka wato abin nan sannan kuma wato cikin suratul al-haqqa wa ma huwa illa dhikrun lil alamin saboda kada dalibin ilimi ya je wajen wato har da ya bauce yana cikin wata sura ya je ya fada cikin wata sura domin irin yana da cikin abubuwan da ke buga dalibai idan muka duba a ƙarshen suratul afwan suratul qalam wa ma huwa illa dhikrun lil alamin shi ma wa ma huwa riba in huwa to malam yace wa adamu talabil ujrati wato rashin neman lada ko barin neman lada alat tabligi akan alat tabligi akan isar da sakamako sakon Allah huwa sha'anur rusuli shine sha'anin manzanni kullihim dukkan su gaba daya alaihim salawatullahi wa salamu tsira da amincin Allah su tabbata a gare su alaihim wa ala nabina afdalus salatu wa atammu taslim malin yace kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa ittabi'ul mursalin kamar yadda zai zo cikin yasin shi wannan mutumin yake cewa wanda Allah ya kira shi razulun duk da suna cewa sunan shi habibun najjari ba wani nasiri wanda ya tabbatar da sunan shi amma dai wani mutum ne wanda ya yi imani ittabi'ul mursalin yace ku bi manzanni ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi wanda baya tambaye ku lada nan ya ce man saboda man tana idza kuwa da ma'anar jam'i bai ce wato alladhina la yas'alunakum ajran ba wa qala ta'ala kuma Allah ya ce fi suratu shu'ara a cikin suratu shu'ara wa ma as'alukum alayhi min ajrin bana tambaye ku wata lada in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na yana wajen Allah ba saman Allah ba domin la yajuzu isti'la ala Allah haqiqatan wala majazan sai dai a larabci ne yazo ala wajen fassara sai ka ce gun Allah wurin Allah ko ko illa ala rabbil alamin yana a wajen Allah da ya daukan makansa cewa zai bayar ba dan akwai abin da zai ci da su tashi bai bayar fi qissati nuh malam yace to irin wannan in ajriya illa ala rabbil alamin yazo a cikin qissa ta annabi nuh وهود ده النبي هود وصالح ده النبي صالح ولوط ده النبي لوط وشعيب ده شعيب an gane ko mai taƙiƙi wani littafi ya sa alama ya ɗanyi wani abin nan ya ce suratul shu'ara'i kadiba aya ta 109 da aya ta 127 da aya ta 145 da aya ta 164 da aya ta 180 alaihim wa ala nabiyina salatu wassalam nan ma ya ci gaba da bayani alaihim wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim tsira da amincin Allah su tabbata a gare su wa qala fi surati hud Allah ya ce a cikin surati hud an nuhin akan kissa annabi nuhu ko cikin kissa annabi nuhu wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala ya ku mutane na bana tambaye ku wata dukiya in ajriya illa ala Allah sakamako na yana wajen Allah wa ma ana bi taridil ladina amanu ni ban kasance ba mai korar waɗanda suka yi imani in wace su domin karifi kafirai suna son a wace talakawa ne sannan su zo su zauna sannan a yi zancen aikin addini shi ko Allah shine ubangijin kowa da kowa Allah dukkan kowace ɗan wato kowace jaha Allah ne shine ubangijinsu su waɗannan 'yan jiha ɗin mutanen kowace ƙasa Allah shi ne ubangijinsu mutanen kowane zamani Allah shi ne ubangijinsu mutanen kowace ƙabila Allah shi ne ubangijinsu mutanen kowa da kowa kowa bawan Allah ne don haka addini na Allah kowa ma zai shiga cikin addinin Allah kuma shi Allah bai da alaka bai da ɗa bai da family bai da ƙasa bai da fati bai da komai kenan wanda ya bi shi ya aiki ya imani shi ne Allah subhanahu wataala ya sani to kina annabi nuhu ba sai ya kore waɗannan mutanen ba ina fata an fahimce ni wa qala fiha kuma yace Allah yace kina a cikin fiha a cikin suratu hud aidan kuma an hudin game da annabi kissa annabi hud tunda wato nan ba kissa annabi nuhu ba kenan cikin hud suratu hud kuma kissa annabi hud ya qaumi la as'alukum alayhi ajra ya ku mutane na bana tambaye ku wata lada in ajri illa ala alladhi fatarani lada ta tana gun wanda wato ya kage halittata to kafin mu ci gaba da bayani game da abinda malam yace anan sai mun yi hatta a cikin suratu Nuh da ya kawo wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala wato annabi Nuh shi malam yace annabi Hud yace ajra domin an ka ce malam dukiya ajiran kuma sakamako to menene bambancin su domin mal kuɗi shi sakamako ba dole bane ya zama to dukiya ko kuɗi kamar a baka tunda almalu ba wai alfurus an kace ba domin alfurusu kuɗi almalu kuma dukiya shanu dukiya ne amma ba kuɗi bane gidaddaji ko gidaje dukiya ne amma ba kuɗi bane to bai tambaye su dukiya ba kenan wato abin nan dukiya amma cikin suratul shu'ara ita ce ajran ban tambaye ko ta lada to kinan ma'anar ta fi haɗewa sannan cikin qissatu nuh a cikin suratu hud yace malam amma qissatu hud sai ce ajran ban tambaye ko ta lada sai ka gane kinan qissa annabi nuh a cikin suratu hud malam ne an gane ko la wato wa ya qawmi la as'alukum alayhi mala amma a cikin suratu hud ya qaumi kuma babu wawun saboda kissa annabi nuhu kamar an shafe wani abu ne wato wato wato kamar an yi akafin wata magana ne an yi akafin wata magana ta gabata amma kissa ta annabi hud kamar matashiyar magana ce ya qaumi la as'alukum alayhi ajra sannan kuma lada kenan bata kai an ce lada ta haɗe komai da komai amma an ka ce dukiya dukiya sakamako yana iya zamantowa hissi yana iya zamantowa ma'anawi domin misali ana iya biyan ka da girmamawa girmamawa wani lokacin sai ta halakar da dan adam fiye ma da yadda dukiya take halakar da dan adam dan haka wani sakamako ba na neman sakamako ko na dukiya ko na kuɗi ko na ko girmama ni ko abin da ya kama da haka a'a ni abin da nake so kawai ku gane addinin Allah ku bi Allah ku yi da'a gare ni dan saboda Allah ne ce ku min da'a ko ku yi biyayya ga nasoshin Allah subhanahu wataala game da abin da Allah ya faɗa to sannan kuma nan in ajri illa ala alladhi fatarani nan da cikin kissa ta annabi hud a aya ta 51 a cikin suratu hud wannan yana nuna kamar illa kamar da Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa wajen cikin suratu az-zukhruf inda Ibrahim yake cewa Allah ce wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani sai wanda ya halice ni wanda yake nuna cewa nan kamar illa ce ba wanda ya cancanta abota mishi sai wanda ya kage halittarka ko wanda ya halice ka malam yace to waqad jaa kira mun ci gaba da bayani cikin littafin dafa'o ihabil ittirab wa qad jaa fi ayatin ukhra ya zo a wata aya ma yuhimu khilafa zalika abin da yake nuna sabanin haka kamar manzo ya nemi wata lada kenan tunda nan ya ce kuma baya neman lada kuma annaba ba sa neman lada to in ko shi da a shugaban su an ce ya nemi lada kenan tana yiwa ma wani daga cikin su ma ya nemi lada malam yace to wahiya qauluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul la as'alukum alayhi ajra kace bana tambaye ko wata lada illa al mawaddata fil qurba sai dai kauna wato dan saboda kusanci an gane ko kusanci na da ku kasancewa ku yan uwana na jini koko wato yan kabila ta larabawa kenan suratu shura aya ta 23 to kinan wannan kamar kuma ya nemi lada kinan an samu kamar wato tumka da walwala ko tufka da walwala kamar yadda suke cewa domin tumka shine kamar a daura giya walwala kuma kamar a warware ta kinan kamar haka ne akai ba magana an tumke kuma an warware malam yace to i'lam ka sani awwalan farko anna fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala illa al-mawaddata fil qurba da an kace cikin suratul shura qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba arba'at arba'at aqwalin akwai magana guda hudu al-awwal na farko rawahu ash-sha'bi sha'bi ya ruwaito shi wa ghayruhu da wani sa'ad ibn abbas daga ibn abbas wa bihi qala mujahid kuma mujahid ya faɗi wannan wa qatada da qatada wa ikrima da ikrima wa abu malik da abu malik wa suddi da suddi imamu suddi wa dhahhak da imamu dhahhak wa ibn zaid da ibn zaid wa ghayruhum da wani su kama da qalahu anhum ibn jarir kama yadda ibn jarir ya wayo haka gare su wa ghayruhu da wani su kaga amana ta ilimi kuma kaga ilimi ashe abu ne wanda yake kai in ka zo zaka isto din sun sun yi magana kan wannan abin to sai ka dora akan wato na magabata shi yasa ake cewa ala fahmi salafis salih anna ma'anar aya abinda ake nufi da ma'anar aya qul la as'alukum alayhi ajra kace bana tambaye ko talada illa al mawaddata fil qurba sai soyayya ta kusanci suratu shura aya ta 23 ai illa an tawadduni sai dan ku kaunace ni fi qarabati saboda kusanci na allati baini wa bainakum wanda akwai tsakani na da ku fatakuffu anni azakum ko kare cutarwa ku daga gare ni wa tamna'uni min adan nasi kuma ku hana ni daga cutarwa ta mutane kama tamna'una kamar yadda kuke hana kullaman bainakum wa bainahu mithlu qarabati minkum kamar yadda kuke hana duk wanda tsakanin shi da ku akwai qaraba wato qaraba kenan mislu qarabati minkum kamar yadda nake da kusanci da ku haka kuke hana kowa to ni ma ku hana ni daga wannan wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance fi kulli batnin min quraish a cikin kowane batn nan ba ana nufin ciki ba ana nufin wato babbar family an gane ko wani lokacin kuma an ce batn ana nufin kamar wato mataki mataki na yaya kamar yadda anka ce albutun wani lokacin ana nufin yayanka albutun jikokinka albutun jikokin jikokinka sai a tafi da shi akan haka batn wani lokacin kuma ana nufin wato dangi manya manyan family ko mu ce fami to fi kulli batsanin min quraishin rahimun yana da a cikin kowace babbar wato family ta quraishawa yana da rahimun yana da zumunta ma'ana ya an bibiya cikin kowane yanki na quraishawa sai an samu yana da danganta ta zumunci da su malai lace to fa hadha alladhi sa'alahum wannan da fa hadha alladhi sa'alahum wannan da ya tambaye su laysa bi ajrin ala tabligh ba lada ce ta isar da sako ba na Allah li'annahu mabdhul li kulli wahid domin abu ne wanda duk ƴan uwa suna yi ma dan uwansu li'anna kullu ahadin domin kowane mutum yawadduhu ahlu qarabatihi ƴan uwan shi suna kaunar shi wa yantasiruna lahu kuma suna taimakon sa ko su taimake shi min adan nasu daga taimakon daga tutarwa ta mutane wa qad fa'ala lahu dhalika abu talib abu talib yayi masa wannan walam yakun ajran ala tabligh ba kuma lana ce ta isar da sako ba ko mu ce sakamako ne kan isar da sakon Allah li'annahu lam yu'min domin shi bai yi imani ba a aqidatu ahli sunna wal jamaa wa idha kana la yas'alu ajran to in ya zama to bai tambayar lada illa hadha alladhi laysa bi ajrin sai wannan wanda ba lada bace to ta haqqaqa annahu la yas'alu ajran kinan ya tabbata baya tambayar lada ka qaulin nabigha kamar yadda nabigha yace sha'iri ne na jahiliya wala aiba fihim babu wani aibi gare su ghaira anna suyufahum sai dai su takobin su ko takubban su bihinna fululun suna da fulul kamar ka ce dandatsa sun daddace min qira'il kata'ibi saboda wato yawan kai hari kira kamar kutsawa ko bugawa na alkata'ib akan wato runduna ma'ana wuyoyin runduna da rundunar yaki da kuma sassanta ma'ana suna da ba su da wani aibi sai dai suna sa takobin su su dace takobi wato gabar mutum a wajen yaki malik yace wa mithlu hadha to irin wannan salo yusammihi albalaghiyuna malaman balaga suna kiran shi ta'kidal madhi karfafa yabo bima yushbihu dham kama abinda ya yi kamancece ne da zambo ko zargi kamar an so ne kamar zargi ne ake son a yi amma sai ka iske ina amma yabo ne ake nufi da shi kuma akwai aksakin shi tashbi wato ta'kidu dhammi bima yushbihu al-madah kishiyar sa kenan malin yace wa hadha al-qawl wannan magana huwa sahihu fil aya shi ne zance ingantacce a cikin wannan aya wa ikhtarahu wa ikhtaru wa ikhtarahu ibnu jarir ibnu jarir tabari ya zaɓi wannan zance wa alaihi in mun ɗauki wannan mun tafi akan wannan fala ishkala ba wata rikitarwa dama yan uwa suna taimakon mutum kuma haka nan ne shi yasa ma yan uwan annabi shu'aib kafirai suka ce suna jin tsoron su taɓa shi saboda yan uwansa walau la rahatuka la rajamna ka ma anta alaina bi aziz hakan ga annabi salih an so a halakar da shi amma abin da yasa aka ji tsoro saboda yan uwansa qalu tallahi lanubayyitannahu wa ahlihi ko latubayyitunnahu wa ahlihi a wata qira'a thumma lanaqulanna li walihi ko thumma lataqulunna li walihi ma shahidna mahlika ahlihi ko ma shahidna mahlaka ahlihi ko ma shahidna muhlaka ahlihi qira'u ili daban-daban wa inna lasadiqun kaga saboda yan uwan shi ma shahidna thumma lanaqulanna li walihi muna jin tso mu ce waliyinsa kaga ashe ƙarya za su yi saboda sun san yana da yan uwa kenan wannan shi ma yana iya zakuwa wato akan kowa shi yasa ma aka ce annabi lut da ya sha wahala wajen da'awa saboda shi ya je ne bako kuma ya aure yarsu amma duk da haka bai tsira daga sharrin su ba shi yasa ce lau anna libikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid domin baya da yan uwa asani na biyu wadan sun kace anna ma'anar aya abinda ake nufi da ma'anar aya illa al mawaddata fil qurba sai kauna ta kusantaka ai la tu'zu qarabati kak ku cutar da yan uwata wa itrati da kuma yan uwa na itra wato kalima ce wata tana nufin su ma yan uwa na jini wahfazuni fihim ku kiyaye ni a cikin su ma'ana ku kiyaye mini su ba sai kun taba su ba to kenan kada ku cutar da yan uwa na wa yurwa hadha alqawl ana ruwaito wannan magana an sa'id ibn jubair daga sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair wa amr ibn shu'aib da amr dan shu'aib wa ali ibn al-husayn da ali dan husayn kenan Ali dan Ali ibn wato Ali dan Hussein wa Ali ibn al-Hussein Ali dan dan Hussein wato shi wanga Ali dan Hussein na ba Hussein dan Ali sai mun yi hattara Ali dan Husaini to mai taqiqin wannan littafi yace kadiba cikin tafsir ibn Jarir at-Tabari wa laysa fihi hadhihi al-alfaz wa inma ma'naha malai yace to wannan in ka diba cin tafsiri ibnu jarir at-tabari babu waɗanga lafuzza amma akwai ma'anarta kinan tana yiwa malan ya cira to magana ne ba tare da waɗannan sunayen ba ko kuma ya cira to shi ne a wani littafi ko tana yiwa shi malan ya tsaya bakin inda ya ce ibnu jarir at-tabari na nufin ya tsaya bakin nan kinan asali din tana yiwa ba ya wato ce cikin ibnu jarir at-tabari bane shi ko ya sa tsammanin ciki ne ake nufi shi mai tahqiqin wannan littafi wa alaihi malan yace in mun dauki wannan ra'ayi fala iskala aidan babu wani rikitarwa لأن المودة دومين قونا بين المسلمين تكاني مسلمي واجبة واجبات فيما بينهم أسكن كانسو وأحرى كما ودى تفيداتي وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ينقون تكات منزان الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى الله يتي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمن نيمة مؤمن نيمة واتوسنا جب انت اللمرين جونا suratul tauba aya ta 71 kenan ku kaunaci juna ku kaunaci musulmi ne ake zance su kaunaci yan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke musulmai to ai wannan kuma ai babu matsala tunda mumini dan uwan mumini wa fil hadisi malam yace ya zo cikin hadisi masalul mu'minina misalin mu'minnai fi tarahumihim a cikin tausayin su wa tawaddihim da kaunar da suke yi ma juna kal jasadil wahid kamar jiki ne daya idza usiba minhu udwun idan an ka shafi dai wato da wani wata mummuna abu ma'ana idan idan aka taba gaba gaba daya tada'a lahu sa'irul jasad sashen jiki zai tada'a lahu zai karba an gane ko da aya kira ne ta da'a kamar sun kira juna ma'ana zai karba bisahari da rashin bacci wal humma da kuma zafin jiki sai ka iske gaba guda ke ciwo kamar yanzu ido in yana ciwo sai ka ji dukkan jiki na na zafi kunne in yana ciwo haka ko kuma wato hannu idan yana ciwo musamman ciwon hannu na farce wanda ake kira wato dan kakarai ko dan ba dalili ko dan ba gaira wannan ciwon na hannu sai ka iske dukkan jiki yana zafi wa qala sallallahu alaihi wasallam malai yace kuma wato da malai ya kawo wannan hadisi number 3 mai tahqiqin littafi yace wannan hadisi sabaka takhrijuhu ya an yi fitar da shi kenan shi yayi takhrijin sa yace ka bibi mas'ala ta 83 a cikin wannan littafi malam yace wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la yu'minu ahadukum ɗayan ku baya yin imani mana imanin sa ba zai cika ba kenan hatta yuhibba li akhihi har sai ya so ma dan uwansa ma yuhibbu li nafsihi abin da yake so ma kansa yadda kake so ma kanka alkhairi ka so ma dan uwanka alkhairi yadda baka son sharri ya shafe ka haka ko ya shafe wani naka haka bai dace kai fatan sharri ya same wani naka ba ko ya shafe wani musulmi ko dan uwan wani musulmi mumini malam yace to wal ahadithu fi misli hadha kathiratun jiddan hadisai kuma masu irin wannan ma'ana suna da yawa wannan hadisi in ka duba hadisi ne mai tahqiqin wannan littafi yasa number 4 wato number numero 4 kenan number ta hudu akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 13 wa muslim da imam muslim hadisi na 45 min hadisi anas bin malik na hadisin anas dan malik wal ahadithu fi mithli hadha kathiratun jiddan hadisai suna da yawa a cikin wannan ma'ana wa idza kana nafsu dini idan ya zamanto addini da kansa karan kansa nan nafsu dini ba ana nufin ran addini ba a'a addinin karan kansa yujibu hadha ya wajabta wannan bainal muslimina sakankanin musulmai tabayyana annahu ghairu iwadin wannan ya nuna ba sakamako bane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da nima an tablighi wato kan isar da sakon Allah da zai yi tunda abin da addini ya ce a yi shi wa qala ba'd al ulama malin yace sashen malamai ya ce al-istithna'u shi istithna'i da anka ce illa al-mawaddata fil qurba munqati'un yankakke ne kenan bai an ce munqati' shine wato bai cikin jinsi na a magana da ta gabata ala kilal qawlaini akan dukkan magana guda biyu kenan munqati'un da magana ta farko da anka ce wato illa al-mawaddata fil qurba waɗanda sun ka tafi cewa abinda ake nufi da shi wato kenan ana nufin sai dai ku so ni don saboda ku bani taimako ni a matsayin dan uwanku tun da dama yan uwantaka tana hukunta wannan ko ko a'a ku ki ku so yan uwana muminai waɗannan duka sai zama to isna'i mun qata domin wannan bai daga cikin lada bai daga cikin lada wanda za a cewa an biya mutum wa alaihi fala ishkala malam yace to in mun ka dauki wannan magana babu wani rikitarwa fa ma'anahu ala alqawli alawwali in mun ka dauki ma'anar shi akan magana ta farko la as'alukum alaihi ajran bana tambaye ku wata lada lakin udhakkirukum sai dai ina tunatar da ku qarabati fikum yan uwantaka ta tsakanina da ku wadda ta wajabta ku bani kariya in yadda kuke ba kowane dan uwanku kariya wa ala thani in mun ka dauki na biyu lakin udhakkirukum Allah sai dai ina tunatar da ku wato Allah fi qarabati a cikin ƴan uwana kenan ku musulmi ku so ƴan uwana fahfazuni fihim ku kiyaye mini su domin akwai ƴan uwantaka ya kamata ko ku ko ƴan uwana in su ba ƴan uwana ƴan uwanku ne kenan in ba kafirai ne ake zance to ai akwai ƴan uwantaka wanda ya kamata ku kiyaye ta in kuma musulmi ne to ai Allah ya wajabta musulmi ya so musulmi kenan wannan ba lada bace wanda za a biya ni alqawlu thalithu magana ta uku wa bihi qala al-hasan shi ko Hassan ya ce galibi an ce Al-Hassan cikin tafsirin tafsiri an rufin Al-Hassan al-Basri inda ba an ce Hassan bin Ali ba illa al-mawaddata fil qurba sai soyayya a cikin yan uwantaka aya ta 23 cikin suratul shura ai illa an tatawaddadu ila Allah sai dai wato tatawaddadu ku so ku yi soyayya ila Allah zuwa ga Allah wa tataqarrabu ilayhi ku nemi kusanci zuwa ga Allah bi ta'ati da da'a wal amali salih da aiki na gari kidan wannan shine abin da ya kamata ku yi ba wata ladawa da nake neman ku sai dai kawai ku so juna don Allah ku nemi kusanci zuwa ga Allah malam yace wa alaihi in mun doki wannan fala ishkala babu rikitarwa li anna taqarruba ila Allah domin neman kusanci zuwa ga Allah laysa ajran ala tabligh ba lada bace wato tami wato ba lada bace ta isar da sako alqaulur rabi'u waɗansu malamai sun kama magana ta hudu yace illal mawaddata fil qurba sai dai soyayya ta kusanci ashura aya ta 23 suratu shura aya ta 23 ai illa an tatawaddu sai dai ku nuna kauna ila qarabatikum zuwa ga ƴan uwanku wa tasilu arhamakum ku sadar da zumuncinku zakaraha zakara ibnu jarir hadha alqaul yace ibnu jarir ya faɗi wannan magana an abdullahi ibn qasim zuwa ga abdullahi ibn qasim malik yace to wa alaihi aidan imma mun dauki wannan ra'ayi fala ishkala babu ni wato rikitarwa li anna silatal insani rahimahu domin dan adam ya sadar da zumuncin shi laisat ajran ala tabligi ba lada bace wato ta isar da sakon Allah kinan wannan dan ya sadar da zumunta ai wannan ba wai wani biyan shiri Allah ne ya ce a sadar da zumunta wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham malam yace to faqad alimta sahiha ka fahimci abinda azzance mafi inganci fi tafsirin aya a cikin tafsirin aya wa zahara laka raf'ul ishkali kuma malam yace ya bayyana gare ka yadda za a dauke wannan rikitarwa a yayi ta a kuranye ta ala jami'il aqwal akan dukkan maganganu malin ya ce wa ammal qaul amma da magana da ta tafi cewa bi anna qawluhu ta'ala cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala illa al mawaddata fil qurba sai dai ku so ni cikin kusanci ko dan saboda kusanci na mansukhun an shafe shi bi qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul ma sa'altukum min ajrin kace duk abin da na tambaye ku na lada fa huwa lakum to naku ne zai kuma zuwa gare shi wato sun tafi cewa ita wannan aya ita ta shafe illal mawaddatu fil qurba kenan fa huwa lakum zai koma zuwa gare ku kenan duk ladan duk abin da tambaye ku ko da na tambayi wani abu kun ba da kuɗi misali to waɗannan kuɗin da kuka bada ladar da Allah zai ba ku ninkin ba ninkin fa huwa lakum za ta koma zuwa gare ku kenan sai zama to kamar ya tambayi wata lada daga baya da aka shafe an ka ce fa huwa lakum malam yace to wannan magana fa huwa da'ifun zance ne mai rauni an gane ko mai taqiq wannan littafi ya kawo number 2 kuma lokacin mu yayi mun halin sa ba za mu iya samun kawo wannan magana ba amma insha Allah ta'ala a darasi na gaba za mu zo mu dan yi bita sannan kuma mu dora karatu malam yace to wal ilmu inda Allah ta'ala haƙiƙanin ilimi yana wajen Allah subhanahu wata'ala yan uwa musulmi anan muka kai karshen wannan mas'ala kuma mun kai karshen waɗannan surorin guda wato sura wannan sura a cikin waɗannan littattafai guda biyu insha Allah ta'ala darasin mu na gaba za mu zo mu yi bita akan abin da malam ya faɗa saboda akwai abin da mai tahqiqin littafi ya faɗa sannan mu dora akan inda muka tsaya da izinin Allah subhanahu wataala abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh